إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 shida ga watan uku shekara 2021 kurmin mashi ko? na samu matsalar motata ta lalace shi yasa na makara dole haka nan na hakura na hayo na fef so da an na hakura ma dai gaskiya ya Allah taimaka dai na samu wani a sa a baka ya fi a rataya to ina za mu tashi shafi na sha hudu na'am darasi na uku kenan a cikin littafin mala yace masdarul talaqqi inda ahli sunnati wal jamaa mabubbugan da ake karbo addini a wurin ahli sunna wal jamaa ta ina ahli sunna wal jamaa suke karbo addinin su ina ne tushe da ake karbo addini an gane ko to shine malam zai bayani akai yace masdarul talaqqi inda ahli sunnati wal jamaa يعتمد أهل السنة والجماعة في تلقي في تلقيهم الأحكام والعقائد وكل أمور الدين على مصدرين أساسين أهل السنة والجماعة يعتمد سنة دوغروني madogaran ahalus sunna wal jama'a wurin karbo hukunce hukunce da aqidu an san hukunce hukunce ko na'am na ji kamar wasu na surutu ne shi yasa na hankali na ya rabo biyu madogaran da ake karɓo hukunce-hukunce a nan sulasallan ba akan tambaye shi hukunci abu ba ƙur'ani sau kai ba da amsa wa ya tsalu na ka'anil mahidi ulhuwa ada suna tambaya game da jinin al'ada allah ce ka ce da su ƙazanta ne to kunga shi ne hukunce-hukunce wala ƙa'id da kuma abin da ake so ka kudurce wanda zai zo ya faru bayan mutuwa shine aqida abubuwan da za su zo su faru fitar rai tambayan kabari azaba ko ni'iman kabari tashi bayan mutuwa hawa siradi auna ayyuka sakamako nagari ko kishiyarsa matabbata wuta ko aljanna to dukkan wannan ba wanda zai iya baka labarin su in ba Allah da kansa ba kuma Allah subhanahu wataala yana bada labarin su ne ta hanyar manzansa shi yasa sai malice sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu umurid dini da dukkan wasu al'amura na addini ana karbo su ne alamas da raini daga tushe guda biyu asasai ne wanda su ne foundation su ne asali huma ga su kamar haka na farko kitabullahi littafin Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah mulkin sarki da kansa ya ce wa makhtalaftun fihi min shay ba ku taba yin sabani a cikin wani abu ba babba ko karami fa hukmuhu ila Allah fa ce hukuncin sa yana ga Allah kun ga ya nuna cewa ashe daga wurin Allah da Qur'ani ake amso addini ta hukunci ta fuskan farko zalikumullahu wannan shine Allah abun bautanku wa qala ta'ala a wani wurin Allah madaukakin sarki yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar da gare ku daga wanda yake shine mafarin halittan ku kuma yake juya al'amuran halittan ku mun samu dalili na farko dake tabbatar da cewa daga alqur'ani ake karbo addini karo na farko shi yasa za ku ga lalacewar duk wata aqidar da ba ta ahlus sunna ba musamman shi'a a gani tatsuniya za a yi ta gaya ma mutum babu isnadi ba komai ba inda Allah ya faɗa ba inda annabi ya faɗa ta zagin wasu waliye kuma ana tsine musu albarka a zagina na Aisha a daura ma kariya bakar kariya a daura mata igiya ana bugunta ana cewa indo ce ma'ana na na Aisha ce wannan na na Aisha radiyallahu anha da suke magana a kanta ita ce wanda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kafi so yace Aisha haka ce bayan ita fa yace mahaifinta sannan ita ne Allah ya zaɓi annan sulasulan ya mutu a ɗakinta a kan ƙirjinta ana aka ɗauki ransu shi ya sa ba wanda zai iya zaginta sai ya ɓata annan sulasulan ba yadda ra'ayi ka cin mata ko wani sahabi dole sai ka daga ka ɓata mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi kai da kake sakarai ciki duk kuka in za ka ba da auren ɗiyarka sai ka ci ai maka bincike to har ka fi annabi hankali har annabi ne shi ba zai bincike bai san da munafurcinsu ba ya aure su? Kun fahimci maganan ku? Shi ya sa wata rana aka zo aka ce da ita wai wani na zagin ke yana cewa ke ba uwarsa ba ce, ta ce gaskiya ya faɗa. Aka ce kamar ya ta ce, ai mu al'ur'ani ya ce uwayen muminai ne ba na munafukai ba. Eh, Allah ce annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihu ummahatuhum. shi annabi shi ya fi cancanta a wurin muminai fiye da ransu za su iya haƙura da ransu saboda annabinsu sannan kuma in dai mutum mumini ne na gaske Allah ya ce to dukkan iyalan annabi kuma uwayensa ne ya ce to a shi ke a cire kan shi sai ku kyale shi kuma an je lahira ba sai ku ga gidan da zai zauna ba abu mai sauki to abu na biyu hanyar da ake karɓo addini shine sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shiriyar manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wahiya wahyun ita ma sunna wahayi ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah dauki sarki da kansa yake faɗa wurin tabbatar da cewa dukkanin sunna wahayi ne inda yake cewa wa ma yantiqu anil hawa sanu dai annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗin san ran shi inji Allah in huwa duk abin da ya faɗa bai kasance ba face wahayin yuha wahayi ne da ake yi masa ake sanar da shi a ce kace shi ya sama hatta a mu'amala za ku gani lokacin da aka baro makka aka zo madina an fito daga talauci ne ko a madina aka fara samun arziki iyayen mummine suka ce ma'anin sallallahu alaihi wasallam ya manza Allah ga matan kasar da rum suna ado da gwalagwalai mu matan annabi ai mu muka fi cancanta da sa wannan mu masa mana gwalagwalai mu rinka dora kun ga mu ko ni da ku tunanin mu kenan mukan mu zamu ji dadi a ce iyalan annabi sun fi kowa shanawa a duniya ko ba haka bane amma da yake shi Allah ba duniya bace a gaban sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duniya bace lissafin ta dan ya san wal akhiratu khairun wa abqa lahira tace alkhairi ta dindindin mara gushewa amma duk ni'imar duniya sai ya gushe na rantse da Allah in lafiya kike ji da shi wata rana sai kin ji ana to idan nan da yake hakura an sake taba shi da matsala ki kiyaye gishiri ki kiyaye jan nama ki rinka motsa jiki ki ka ka ga sunan kaca kaca dukiyar kamar ta cikanta amma an zara lafiya kuma wallahi baki saki sai lafiya ba baki sa ba ha to da aka zo suka tambaye shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida suka haɗu suka ce suna son ganin shi yana zuwa suka ce to gashi gashi da ana maka babu a ƙuri amma yanzu mun ga alama a samu wanda Allah muna so mu ma ai mana kara sai hankalin shi ya tashi shi yana ganin an kusa mutuwa ma an zo boda za a huta amma ku yanzu idan kuna kan duniya to shine sai ya ce ina son tabbatar muku da faɗin Allah ne wa ma yantiku anil hawa sai ya ce musu to ni dai dan sakon Allah ne ba zan iya ce muku a ba ba zan iya ce muku a'a ba tunda abin mali da kuke neman babu shi amma na tabbatar tunda har kuka yi haka to Allah ba zai shiru ba ku jira mu ji me Allah zai ci shikenan shiru shiru wahayi bai sauka bai fita yana cikin sahabbai ko ilai sai ga wahayi yana sauka ana gama saukarwa cikin suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da shi ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ce ya nisa annabi lastunna ka hadun minan nisa annabi sallallahu alaihi aya na gama sauka shige ce to alhamdulillah ina kuke sun riga kowa ta yi sa santa sun san sun gama shirya abinda suna jira kawai su jiya za a yi to ɗakin na na Aisha ya fara shiga ya ce da ita Allah ya saukar da amsan tambayan da kuka yi a dunkule abin da ayan ke cewa shine ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kira matanka ka ce da su in har duniya kuke so da ƙawanta da jin daɗi kowa ta zo ta list ɗin abin da take so kar ta ga babu ta faɗa Allah alƙawarin zai providing a bata ko menene kin lissafin duk jin daɗin duniyar da kike ji duk iya gwalagwalai da wani tarkace da laki duk ki gama Allah ya ce za a baki amma Allah ya ce ki sani ke dinnan baki cancanci zama a gidan annabta ba za ki fita za a loda miki za a shaƙe miki dukiya amma za ki fita daga gidan annabi sannan ma karki damu fitan ba na uwa ka uba ka bane a cikin farin ciki ana ku ɗauko motoci su ɗaukan mata gwalagwalan nan hajji a ɗan rinka zumunci ko lokaci bayan lokaci Allah kai ku gida lafiya fita bar mu annabi gidansa ai wallahi da yanzu ne ba annabi ba ko mala'ika ne wata sai ta fita abinda wata cewa za ta yi nan laha gafurur rahim ha ba ma ta yanzu ne za su yi laifi sai astaghfirullah ba sannan su yi laifin kaji wani tsarki da fitsari shi kanshi wannan yana bukatan tuba laifi ne to su dai haka ya faɗa ya ce makamu Allah ya ce amma ku sani in kuna son Allah ne da manzansa to tanajin da Allah ya muku ya fi wannan tarkacen da kuke kallo na duniya ku fa sani kuma iyalan annabin Allah ba faɗe kuke da sauran karabitin mata gama gari ba har a yau haka abin yake inda yake mumina ce matsayinki ba ɗaya ke da sauran ordinary mata ba wanda kika ganta arha a cikin addini to wallahi matsayinku ba ɗaya a wurin Allah ba gwargwadon rikonki da addini gwargwadon kusancinki da Allah gwargwadon matsayinki da kulawan Allah gare ki gwargwadon kulawan Allah ga zurriyanki ma ba ke ba in kina so zurriyanki sai albarka ki rike shiriyan Allah da gaske ku karanta suratul kafi ku gani marayun da ubansu ya mutu annabi Musa da Khidir suka ce za su tada katangansu har annabi Musa ke cewa dan me zamu tada musu da katanga ba su taimake mu ba Allah ta'ala da ya tashi fadin dalilin da yasa ya ce a gyara katangan yace wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madina wannan katangan na wasu marayu ne su biyu kananan yara ne guda biyu ni Allah ke so in tsare musu dukiyar su kar a cinye ta kuma dalilin tsara dukiyar shine wa kana abuhuma salihah baban su ne mutumin kirki inji Allah sai ni Allah zan ba su kariya to duk mai imani yana da tsada sai dan shi ya sai da kanshi arha eh to shine ya gaya mata wannan yace ga abin da Allah ya ce amma ya ke Aisha ke karamar yarinya ce je ki shawara da mahaifinki je ki shawara da mahaifinki in in ya abin da kai shawara ki zo ki gaya mu amma Allah ya baki zabi ko ku hakura ku nemi lahira kuna da daraja ko in kuna son duniya ki yo list din duk abin da kike so don kakki manta za a baki amma ki sani a ranar zaki fita daga gidan annabta Allah zai aura mishi wasu matan shine yace ki je ki tunani da mahaifinki sai ta ce da shi akan Allah da manzansa ne sai ne shawara da wani ta ce wallahi ba wanda zan shawara da shi ina nan daram na zabi Allah da manzansa haka ta ce to daga nan ne kuma sai abin ya dan motsa sai ta ce su sauran fa ka gaya musu ya ce a da ke na fara ta ce to amma dan Allah karka gaya mu kowa abin da na zaɓa bari mu gani kun ga gadan zare salon wata ce calo ta ƙara samun salari to me ke tabbatar da wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin abu sarran shi sun nemi abu bai ce musu komai ba daga baya kuma Allah ya bada amsa shi ke ne tabbata a matsayin hukunci an fahimci wannan ko yawwa to wa qala ta'ala Allah ne ke sarki ce fa in tadaza'tum fi shay'in idan kuka jayayya a cikin wani al'amari farudduhu ila Allah war rasul kuma da shi zuwa ga Allah da manzansa ana hada Allah da manzo wannan wawul atafi din a wurin abin da yake shari'a ne na hukuncin addini saboda duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaman Allah ne ya ce ayi ce kacce sai aka ce lillahi war rasul da manzo saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ne ya turo shi akai amma a wurin al'amari na kauniya halitta kun gane ko azurtawa ko rayawa ko kashewa wanda Allah kadai ke yi ba a hada kowa da Allah a ciki ko da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allahu wa shi'ita in Allah ya so ka so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata raye masa tsawa yace kul ma sha Allahu wahda ka ce abinda Allah ya so shi kadai a taj'alani lillahi nidda zaka sanya ni kishiya ne ga Allah ba hada kowa da Allah cikin abin da ya shafi halitta al-akhdh bi ahadith al-ahad ruko da hadisai wanda suke ahad ahad shine dukkan hadisin da sharuddan tawatiranci bai hada a kansa ba at-tawatur shine a samu hadisin da sahabbai suka ruwaito wanda ya fi ƙarfin a ƙaryata shi mazajen da suka ruwaito jeren giyan isnadinsa ya fi ƙarfin a ƙaryata wanda suka faɗi maganan ta fuskan adalcinsu a wani wuri aka ce aƙalla su kai mutum arba'in kuma wanda ba gu ɗaya suke ba kumbanci magana misali a ji wani malami ya faɗi magana a nan sai a ji wani ya faɗa mai duguri wani ya faɗa kaza faɗa kuma dukkaninsu mutane ne da ba a tuhumansu da ƙarya ko ha'inci ko rashin nagarta to ahad ko shine hadisin da sahabi guda ɗaya ya ruwaito shi kamar hadisin innamal a'mal binniyat kun ga sayyidina Umar shi kada ya ruwaito wannan hadisin amma ana hukunci da shi saboda hadisi ne ingantacce daman ilimin matsalakul hadith wanda shine ke binciken nagartan hadisi ko lafiyar shi ko rashin lafiyar shi an fara shi ne bayan shuɗewar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai lokacin da sahabbai suke raye ba a binciken ingancin hadisi saboda dukkan sahabbai udul su masu adalci amma bayan rasuwansu shine in mutum ya ce annan sulasula ya ce kaza sai ya ce da shi sammula na rijalakum waye gaya maka ina ba ta kun gane me yasa ne muku wannan shimfiɗa saboda ku gane munin aƙidan masu zagin sahabban nan gaba ɗaya har sahabbai suka ƙare zamaninsu ba wani sahabi da ke magana a cewa ya faɗa maka a binciki wai inganci ko rashin ingancin maganar shi gaba ɗaya bayan shi a zamanin sahabbai ba wannan ya fara faruwa ne bayan shuɗewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malice yara ahli sunnati wal jamaa ahli sunna wal jamaa suna gani anna kulli ma thabata dukkan abin da ya tabbata wa sahha kuma ya inganta anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi duk abin da aka samu ya tabbata kuma ya inganta wajaba alqata'u bihi ya zama wajibi a yanki da shi na bai daya ayi aiki da shi watiqaduhu kuma a kudurce shi a rai cewa gaskiya ne wal amalu bihi sannan kuma ayi aiki da shi sawa'un daidai ne wannan hadisin wasala ila darajati tawatur ya kai wancan matsayi na tawaturanci da ne muku bayani am kana ahadan ko ko hadisi ne wanda ɗaiɗaikun sahabbai suka ruwaito a kansu sawa'un kana fil itiqadat shin wannan hadisin yana magana kan aqida ne abubuwan da ake kudurcewa aw al amaliyat ko ko aikace aikace ne ai al masail wanda suka shafi mas'aloli wal ahkamul fiqhiyya da hukunce hukunce na me na fiqhu irin su shafa akan huffi da makamantansu ko da hukuncin cewan in mace za ta wankan janaba za ta kwance gashinta ko ba za ta kwance ba in za ce wankan haila za ta wanke gashinta ko ba za ta kwance ba yanzu na tambaye ku wannan menene hukunci in mace za ce wankan janaba ko za ce wankan haila na'am o an cewa ya ce eh malamawa na'am ya abin yake na sai na faruwa da kushe za na tambaye ku ya kuke ku ba kwanciya tambayan ce ba a gane ba shin mace za ta kwance kitsanta sanda za ta yi wankan haila da na janaba to ba lallai ba ne sakoncin dai ruwa zai shiga lallai ta zama ya rigata to inda abin yake shine suka ce idan idan wankan janaba ne ba za ta kwance ba saboda za a samu shakka a ciki janaba zai iya ta maimaituwa a cikin kankanin lokaci to wannan kuncin da zai shiga shi ya janyo saukin cewa ba sai ta kwance ba saboda ka'idan shari'a duk abin da ke janyo kunci da takuruwa to wannan kunci da takuruwa shi ke shigo da sauki kun ga yanzu mutum ba zai ga mushe kama yana ci ba amma da ya shiga mugun tsananin da rai zai mutu fa sai aka halasta mai ya ci mushe to wannan takuruwan na yawan yi shi zai iya sa sai aka ce ba sai ta kwance ba amma ku sani in dai wankan haila ne dole sai ta kwance shi yasa na tsaya gaya mu batun haila ba wani batun ruwa zai shiga batun kwancewa ake yi ku rike wannan janaba ne in ruwa zai shiga shi kenan amma in dai haila ne suka ce kwancewa ake ragas an ci kudin ki sai kin koma ko kuwa an fahimta ko ba za ku yi ba ne wai ana ta kwakwafsawa ko shi ya sa na tsaya muku bayani to ba fa ba fa umar shehu zari ya faɗi wannan ba shek abdulaziz ibn bazin wannan fatawarsa ce allah ji kasa da rama na'am ai na biki ne da shi da haila tafiyansa ɗaya an fahimta ruwa zai shiga diddiga a'a ayan nan sulasul ya ce shi mumini baya najasa kin fahimci magana yawa wannan ba zai zamto najasa ba shi jinin shine kadai yake najasa amma abin da ke na gashi da sauransu ba abin da ke najasantar da shi kun manta mun karanta da ku a al-fiqhul muyassar da ake maganar ruwa ma'ul mutlaq har aka zo kan maganar ruwan da dabban da ake cin namanta talashi jikinka ko ta sa baki a ruwan da za ka yi ibada in dai ana cin dabban to ruwan bai zama najasa in ba a cin dabban to ruwan ya zama najasa to kama haka mumini ban ci maganan annabi na ya shiga ya ga ragowar ruwan da ɗaya daga cikin iyalansa ta wanka zai wanka da shi ta ce na fayi wanka ne da shi ya ce to ai mumini bai najasa an fahimta yawwa to shi ai jinin ne Allah ya kira najasa kul huwa adha ko fa'tazil nisaa fil mahid in ku dawo mi karatu amma dai kun fahimci me nake nufi in an kwafsa aje a gyara ita su fari mage ita ba najasa ba ce sai dai kuma akwai tunanin cuta da ake tunani take sa na tari ana iya nisanta amma kare kan aikun san na kare mako sai an wanke so nawa a na bakon ayyaya a sa ƙasa kuma kanki ce za ki sa wannan sabulin naki na mai sunan shi wanda kuke siwa wanda ake matsa wannan na wanke-wanke inda ƙasa kawai hajiya ki dirza ƙasa shi annabi ya ce kuma ya fi aiki za ki ga abubuwan da ƙasan ke kashewa wannan baya kashewa kai tun da kuka ga an yi mutum daga ƙasa kusan ƙasa arziki ce ku rike wannan in kuma kin tsaya turanci da bariki ya rage naki mu dai zamu hada can zamu yanda annabi ya ce insha Allah eh kun san matan Kaduna nan sun cika kyalekyale ne ko ma haka za ku yi ko mu hada ta sha na zuwa aljanna insha Allah amin ya Allah wa min al-adillati ala ifadati al-khabr al-wahid al-ilm wa qiyam al-hujjati bi qawlihi daga cikin dalilai da hujjoji da suke fa'idantar da hadisin da ɗaiɗaikun sabbai suka ruwaito shi ne sanin da tsayuwa hujja a kansa ana tsaye da shi ana kuma hujja da shi ƙaunihi ta'ala finin Allah ta'ala da ya ce falaula na fara min kulli firkatin minhum fa'ifatul ya tafakahu fiddin inda a ce wasu tawaga na mutane daga cikin sahabba annan sallam sun takaitu sun tsaya don su fahimci addini wali yunziri qaumahum su gargade mutanansu ƴan uwansu da suka je yaƙi idan sun dawo idan rajau ilaihim in suka dawo rinsu la'allakum yahzarun dan su kiyayi dokokin Allah wannan ke nuna a su daidaiku na tsayawa su tsayu akan abu kuma aiki da shi tunda Allah ya ce wasu daga ciki ba duka ba وقد أمر الله طائفة نافرة بالتفقه في الدين a cikin wannan aya Allah mafi sarki ya umarci wannan tawaga ta mutane wadda suke fita da su nemi sanin addini summa in zari qaumihim sannan su gargadi mutanen su da zalika bayan su sun yi ilimi wat-ta'ifatu tutlaqu 'ala ar-rajul wahid idan aka ce at-ta'ifa yana kalma ce sakakkiya tun daga kan mutum guda daya wan-nafru idan aka ce an-nafru kama jaa zalika an ibn Abbas kamar yadda haka ya zo daga abla ɗan abbas annafur yana iya ɗaukan mutum ɗaya kaɗai walau lam takunil hujjatu qa'imatun inda a ce hujja ba za a iya tsaye da hujja ba wal khabru da kuma hadisi mufidan lil ilmi wanda ke fa'idantar da ilimi la kana fil inzari fa'ida lama kana fil inzari fa'ida da gargadi ya zanto shi ma na wa'azi bai da wani amfani inda an ce ba za a karɓi maganar ɗaiɗaikun mutane ba kun gane ko وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة wanda Allah sallallahu alaihi ya kasance yana aika ɗaiɗaikun sahabbai ilan nawahi zuwa sassan duniya kamar ne tura su Khubayb bin Adi ko da sa Abdullah bin Mas'ud da an rarraba su su je su koyar da Alƙur'ani da sauransu wal qaba'il da tura su zuwa wurin wasu kabilu kamar da tura Mu'az bin Jabal da Ali bin Abi Talib ko ake ce mishi ala rislik ka je sannan a hankali ka umarce su su kalmar shahada in sun yi ka musu kaza in sun yi ka koya musu kaza in sun iya kaza sannan kaza kun ga inda a ce mutum ɗaya bai fa'idantarwa da annabi sallallahu alaihi bai tura mutum ɗaya ba yawwa annabi sallallahu alaihi ka tura su zuwa sassanin duniya da da wuraren kabilu daban-daban lidda'wati ila al-islam dan su kira su zuwa ga musulunci wa faslul khusumat da kuma zuwa su raba wasu rikice-rikice da ake yi a tsakanin mutane wa qabdu zakati da kuma zakwat da kuma tura su su karbo zakka zakka zakka daban-daban wa ghairi dalika da ma wasu abubuwan da bamu faɗa anan ba kama ba asa aliyan gashi nan ma ya kawo kaman da ya tura sayyidina ali bin abi talib qadiyan a matsayin alkali ila yaman zuwa kasan yaman wa ba'asa mu'azan sannan ya tura mu'az bin jabal radiyallahu anhu da'iyan lil islam yaje yana mai kira zuwa ga musulunci wa jabiyar lissadaqat kuma yana mai karba da ga zakka da mutane suke badawa wa ba'atha mus'ab bin umair sannan ya tura mus'ab dan umair ilal madinati a matsayin ambasadan sa zuwa madina kafin shi ya hijira karan farko walau lam yakun khabru haula ila had inda a ce hadisan waɗannan ɗaiɗaikun sahabbai mimma taqum bil hujja ba shi cikin abin da ake tsaida hujja da su wa ya hasulu bihil balag kuma da a ce bai daga cikin abubuwan da ake riskan abin da ake bukata wa yajibu bihil amal kuma inda a ce bai zama tilas ai aiki da hadisi a had ba lam yakun fi ba'sihim fa'ida to ai da aika su da annabi sallallahu alaihi bai da wani amfani kun fahimci magana da maganan ɗaiɗaikun sahabbai ba aiki da shi ai da annabi sallallahu alaihi ba zai tashi aliyu shi kadai ya ce je kai yaman ba kai mu'azz je kai kaza ولما عمد النبي صلى الله عليه وسلم احكامهم واخبارهم كما ايدا annabi sallallahu alaihi wasallam bai zartar da hukunci da hukunce hukuncen da su suka yi tabbatar da su ba sannan kuma da bai karbi labarukan su da suka kawo an yi aiki da su a musulunci ba to mu tsaya nan na'am sai mu tashi al asbabul inhiraf al qidatu sahiha ko na ga lokacin yau bai tafiya ne to sai darasi na na hudu insha Allah mu haɗu ko akan wani to za mu yi daukan hadisi ko mu dauki kaifa nurabbi auladana saboda shine littafin da zamu biyunta a da mai sunan shi tariqus salihin malam usman sun su siya ko an siya sosai gaskiya kun burge ni shi yasa na kan matan kurmin ma shi za ku riga su shiga aljanna fa oh kuna so a shi gaskiya kun yi kokari Allah ya muku albarka yana karfafa min gwiwa inda kuke yi yana karfafa min gwiwa duk da wata rana za ku jina muku balbali ku ta ɗiba haka sunana ne ko mama na ko karɓi sunan nan kuma dai wanda ya ɗibo ni sai na juye masa sai dai a ta haƙuri mama ta ce wai sunana ne dama sai dai ba taɓa ba ko to wallahi kar a taɓa ni don ko zan juye Allah ya sa mu gama lafiya ta ranar makiwa na za ku yayi ta za ku zo teburin ku gaba ni a shi kenan ba an gama sai dai ku yi ta mu addu'a na tafi na bar ku to Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa ƙarshen mu te kyau mu ɗauki tarbiyyar nan don na ƙosa mu gama Usman zai fi kyau mun gama tarbiyya ne mu sa tariƙus salihin zai fi don ina ga kila ma ban san ko ya zami ne kawai mai karatun tarbiyyar nan mukammala shi ba ban so kuma mu dakatar da wani littafin ko za mu sa wani goron sallah ko na abu ne yana sanin da zan so a kammala shi don wannan tsariƙus salihin ɗin babin tarbiyya ya kamata ya shiga an gane? na'am? eh hadisai ne a ciki amma kuma littafi ya fi dacewa da babin tarbiyya sai da naje na lura da kyau naga ya kamata mu sa wani na hadisi ka ce mene Allah Usman na Ramadan kafin tafsiri kai Ramadan din ba na fa akwai magana wallahi da magana sosai al-jihad wa shaja'a al-jihad sama ya ɗokarsashin jajircewa a wurin ɗaukaka addinin Allah wa shaja'ati da kuma sama yaro jarinta yana daga cikin abin da ake so a sanya ma yaro yufaddal takhsisu na'am shafi na 28 an gani na'am kun gani mala ce yi faddalu taksisu jilsatan lil'usra ana fifita keɓance zama na musamman ga iyalai ana son mutum ya keɓance zaman shi na musamman da iyalan shi ba a son namiji ya zamto bai da lokacin iyalan shi kar ya ce to ai malam komai na samar musu a baka samar musu da komai ba in ba aka ba wani abin masu yara sun kangare ba kasan sun kangare ba sanda da aka zo kuma kana na dama an tafi an barka ana so a rinka jin lokacin iyalai su faɗa ka faɗa ka ji su su ji ka sannan kuma zaman ba wai ke da miji kaɗai ba yaran ku tun suna ƙanana na daga cikin abin da ke kashe mu bayan mutuwan mu shine rashin ɗauro 'ya'yanmu akan tarbiyyar da ya kamata su rayu bayan mun mutu ya kamata ‘ya'yanku ko kaman yaron nan ne da kuke gani ɗan ƙaramin yaron nan ku rinka mitin a gidanku ko da daga ke sai mijinki ne ba wai ko bake da wace a'a ‘ya'yanku wannan kai ka zama sakatare wannan ka zama na tirejara wannan kai kaza ya za a yi akwai mai tirejara zai da ka rinka ajiye mana kuɗi mai za a yi ko da naira biyar biyar ne za mu rinka ajiyewa duk wata za mu rinka mitin in an gama mitin ɗin nan kudin da ya taru to me za a yi a sa waya a sa kati a waya yanzu a bangaren mamanku za a kira wani a gaishe ta wannan kuma a bangaren mu za a kira wani ku gaishe shi wannan kudin da muka tara na katin waya ne wannan abun kuna yi za ku makin da yaran ku za su tashi na biyu shine to yanzu akwai mara lafiya ya to za mu kai ziyara a list kai ne sakatare rubuta kafin wata ya zagayo za mu kai ziyara ta ɓangaren ‘yan uwana da ta ɓangaren ‘yan uwan mamanku yanzu wurin wa za a je wannan watan wurin wa za a je wancan watan ko ɗari biyar gare ku ce mun je za mu ba ta ɗari biyar ɗin da muka tara wannan abin da kuke gani na farko albarkan da gidanku zai ba kaɗan ba ne na biyu kuma gidanku ba zai watse ba bayan mutuwanku ba zai watse ba to amma a watsan muke shi yasa komai na muke watsewa sai mutum ya mutu ka gama yara sun zo wani ma bai san dan shi ba sai dai a taraba su kaman kaji kuma an kai su wani wurin da in ba naka bane rike shi na da wahala sai an kai mutum wuri kaza muna da marayu 270 a Mu'az bin Jabal duk ina gani ko shekaran jiya sai da naga irin wannan case din an kawo min yarinyar da ake roƙon mu sake maida ta saboda ni na san mahaifiyarta mu muka yi mata sallah da taras na san mahaifiyar ta idar da sallah asubahi ta kwanta taras ko ta yi raka atal fajiri kan ta asubahi ta rasu na manta ɗayan biyu ko dai ta gama raka atal fajiri kafin ta asuba ta rasu ko kuma bayan idar da sallah asuba ba zan iya kiyaye wanne ne ba amma ni na cikin wanda suka yi mata jana'iza shekaran januwari wancan shekarar da ta wuce banda wannan shekarar da muke ci to yaran an rarraba su yanzu shekara ɗaya kaɗai amma yan uwan sun gagara rike su duk sun ƙara koro su sun dawo da su ita kanta wanda take rike da ƙaramar yarinya abin a taimake ta ne amma ta zo tana roƙon da Allah shekara ɗaya ba su nan idan da hali da Allah suna so a mai da su cikin tallafin marayu don kila an ta kiransu ba a same su ba an raba yaran ne yanzu kuma yar karama yarinya ne ta ga inda ake cin mutuncin kannin ta mace ba ba namiji ba yanzu ta ne kuma ta rungume su wa zai rike wani to ku koya ma yayan ku tsayuwa da kafan su mutane yanzu da kuke gani ba su da taimako ba su da mutunci ba yawwa kuma san da wannan wan kana ruduwa da wani ya rike maka zuriyanka yayanka a bayanka ka yaudari kanka eh yana da kyau ka koya ma kanka ka kyautata ma yan uwanka zato amma wallahi koya ma ƴaƴanka yanda yau in ta ƙure in zai ɗagi faskare ne buga faskare biya ma kanshi kuɗin makaranta ya buga ya wuce wurin wata rana sai labari duk wanda ka gani a sama daga ƙasa ya je duk wanda ka ga ya miƙe sai da ya bugu ba wanda ya tashi ya tafiya rana ɗaya bai tata ta ya faɗi ba ya kume goshi ya ɓalla haƙori amma wata rana shi ke ma wani to wannan ana so a rinka tsari a zauna a tattauna tsara gida karki zauna gidanki kenan kawai kaman gidan dabbobi a ci a sha ai jima'i a haihu ai biki wannan dabbobi ma na yi dabba da ku gani dabba na wannan dabbobi ga zuma nan ka gani an ga kaza kowa zai taru kaza a taru wannan rayuwa ce ta dabbobi duk musulmin da bai da manufa bai haifu ba a musulunci ba a zama ba manufa a duniya ba a zama babu target ba ka da mission ba ka da vision baka da abin da kake so ka cimma baka da yanda ka tsara yanda zaka cimma abin da kake so ka cimma wannan ba da biya musulmi bane sabanin sallallahu duk da kuka ga sun kai wannan darajar haka suka rayu tsari gare su da manufar kai su fa ba ma wai manufa ta nan ba kadai sahabi ne za a je yaki tun kan a fara yakin zai bar wasiya me wasiyan sai yace garin arnan nan dake gaban mu inna mutu ku zagaya ku rufe ni a ciki saka mamaki ya za a zo ga 'yan uwanka musulmi ka ce ka mutu a kai ka cikin arna ya ce idan ne shahada a nan kuka juya ba zan san waya ce nasara ba a yakin amma kuka rufe ni a garinsu duk randa na ji dawakanku suna taka saman kabarina suna wucewa na rinka jiyo kiran sallah a cikin garin na san manzo Allah ya ci nasara abinda muka fito nema ya samu sai in murna ina kabari alan ka ga manufa rayayya musulma musulma ai duk in kin san kina da tsarin da ran da kika mutu tsarin ya tsaya to har yanzu baki haifu ba eh ku rike wannan wayin kika sa abin da kike kai yau in baki nan ya tsaya a to gaskiya baki aiki ba gaskiya baki aiki ba baki aiki ba kuma anya mafi dacewa shine ƴaƴan nan naku da kuke gani wallahi wannan haihuwar da kaga Allah ya baku ko ya fa baki kudin dangwate amma baki da haihuwa waɗannan ‘ya'yan arzikin da ke cikinsu ba ƙarami ba ne duk abin da kika kin kasa yi a rayuwa ɗaura ɗanki a kai ya yi shi ba mun karanta da ku a tarbiyya ba a wurin haddan ƙur'ani ya kawo wannan ya ce duk abin da kika kasa to karki yadda ɗanki kuma ya kasa yi duk abin da kika ga an yi babu ke a nan to ɗanki dama ke ce iyarki ke ce kawai bambancin rayuwarki ce aka ƙara mai yawa mutum biyu ne aka raba a mutum ɗaya ne aka raba shi biyu ko ba haka ba ne ɗanka kai ne ai to ɗora ta mana aka abin da ke kika kasa cimma ita ta cin mishi ita ma ta ɗora wata don haka ake yi wannan karatun ma na san ba zai yiwu ba lokaci ya kure insha Allah mun dutse mu tashi anan amma dai abin da nake faɗa shine ku zamto kuna da tsari gidan musulmi gida ne mai kyau kuma wannan tsarin kun sani da haƙuri ake yin shi ko yawwa shuka za ku yi sai kin bar ruwa sai kin sa taki sai kin yi noma sai kin yi menene kin yi huda kin yi sassabe sannan ki girbi sannan ki kawo gida ki tuwo. ko kuma kar ku sa rancin nasara sai muna raye kar wanda ya sa rancin nasara sai da ni ko sai da ku ko sai muna raye kar ku sa wannan a ranku kawai mu zami abin da ya kamata mu dogara ga Allah in Allah ya so da mu za a kai in ma ba da mu aka yi ba alhamdulillah mu muka dago aka yi ladan mu ya samu akwai ran haɗu wanda ba rabuwa ina fata an gane to Allah ya sa mu dace na ganin sai mu takaita nan insha Allah ta'ala dan uzuri da nake da ita ma yanzu gida zan koma maza ba za ta samu karatu ba tunda ku kun samu shikenan Allah ya taimake ku na'am maza wallahi daura muke a masallaci na tsammanin zan gama littafin jiya ban gama ba suka yi ta roƙo zan je mu karasa da su yau to ni kuma na ga duk abu ɗaya ne saboda yana bukatar wancan din kammala saboda recording da ake yi insha Allah za mu haɗu mako mai zuwa subhanakallahumma wannan fa nawa ne Allah ya muku albarka a'a na ji dadin wannan kyautan kwarai da gaske lalle ni yau ba bacci Allah ya saka muku da alkhairi in Allah da zan muku addu'a ta musamman a cikin dare sanadiyar wannan kyautan wallahi wallahi na ji dadi sosai na ji dadi Allah ya sa ku gama lafiya an samu karuwan yan biyu maza ko mata to zan musu addu'a da a bani su Allah sana iya rike skanyar muku da su masha Allah taurin Zainab ce to to na sani lalle na san sunan ka masha Allah Masha Allah, ta Allah ya musa albarka, Allah Usman insha Allah sa wata ranar su su zo su za su yi mana karatu me sunan yan biyun su kuma Allah sarki to masha Allah duka yan mata aka samu to Allah sarki Allah ya musu albarka Masha Allah. Kamar namiji ne wannan. To, mace da namiji ne? Allah ya musa albarka. Masha Allah. To, ba ni alhassan ɗin. Masha Allah. ‘Yan biyu kyautan Allah ko? Allah ya raya su akan sunna Allah ya musu albarka Allah ya samu more su duniya da lahira kun ga shi namijin idan shi abu dadan gogormaya masha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah